السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan dare na talata dare na ainihin wato shida ga watan shida watan jimadar akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara biyar. ci gaba da karatunmu na manzuma ta nuniyatul imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi wato baiti na ɗaya ko da biyu karatu na goma sha shida kenan insha Allah قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله احذر عقاب الله وارجو ثوابه احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول فوق كتير فوق إيماننا بالله بين ثلاثة إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردى ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتلجان
وكلاهما في القلب يعتلجان وإذا خلوت بريبة في ظلمة وإذا خلوت بربة في ظلمة والنفس داعية إلى اللع- إلى الطغيان والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم واعمل صالحا كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم النجوم فإنه لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان متعلق بزخارف الكهان علم النجوم وعلم شرع محمد علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أو قضى لو كان علم للكواكب أو قضى لم يهبط المريخ في السرطان في السرطان لم يهبط المريخ في السرطان والشمس في الحمل المضيء سريعة والشمس في الحمل المضيء سريعة
وهبوبها في كوكب الميزان وهبوطها في كوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان لكنها والبدر ينخسفان ولربما اسود وغاب ضياهما ولربما اسود وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان وهما لخوف الله يرتعدان na'am malam yace ihzar iqab Allah ka kiyayi uquba ta Allah ka kiyayi azabar Allah warju thawabahu kai fatan lada daga gurin Allah ka kaunaci lada daga gurin Allah hatta takuna kaman lahu qalban har ka kasance kamar mutumin da yake da zuciya guda biyu qalbun khaifun fa qalbun rajin zuciya mai tsoro da kuma zuciya mai kwaɗayi fuffuka-fuki ne guda biyu sai da su za ka tsira sai da su za ka tsira karka bari ɗaya ya rinjayi ɗaya domin wanda ya shagaltu da tsoro kaɗai zai samu ɗebe tsammani daga rahma wanda ya shagaltu da ainihin rahama kaɗai to zai amintu daga azaba duka kuma hanyoyin haɗaka ne shi yasa Allah ta'ala ya faɗa akan waɗanda su wato ainihin ba sa ƙaunar rahamar Allah suna ganin kawai sun halaka shi na la ya asu min rauhillah illa alqawmul khasirun ko alqawmul dallun dan ta annabi Ibrahim a cikin nazancin annabi yaqub innahu la ya bunayya zahabu ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul khasirun ko zancen annabi ibrahim shi kuma ne ce shi can ne ya kawo abdalun innahu لا يأس من روح الله للقوم الضالون cikin hijir ne ku aiwa to ba mai fidda tsammani daga rahmar Allah sai wanda yake taɓaɓɓe sai ɗan wuta kamar yadda ba mai amintuwa daga azabar Allah sai taɓaɓɓe afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa alqaumul kafirun to da haka dole mutum ya tsaya bainal khawfi war raja' yana tsoron azabar Allah yana ƙaunar rahamar Allah kamar da muka yi ishara jiya sufaye kamar malin yana musu raddi wasu daga cikin sufaye suna da wani asali wanda yake ɓatacce asulin ne sha'i'un wa huwa fasidun kadai wanda ana cewa wai sirrin hakaito daga rabi'atul adawiyya Allahu alamu in ya tabbata daga gare ta wai tana cewa Allahumma in kuntu a'buduka khawfan min narika fa alqini fiha wai ya Allah in dai ina bauta maka dan tsoron wutar ka ne to ka sa ni a wutar ya sa ta a wutan ta ce in ya tabbata daga gare ta wa in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fa ahrimni minha wai ta ce in ina bauta maka don kwaɗayin aljanna ka to karka ba ta aljanna ya ci ta ce wa in kunta a abudu ka liwajihi kalkarimi fala tu harrimni min ru'yati in dai dan ganin fuskar ka nake bauta maka to karka haramta min ganin to ga magana ce ya sashiya ban magana ce ya sashiya saboda me saboda Allah ya ba mu labarin bayin Allah na kwarai تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا kai annabawa ma Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in an an gane ko Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin kaga da aikin salihai da aikin annabawa da umarnin Allah yana nuna a bauta mai da wa'innan fukafukin biyu ƙaunar rahamar Allah tsoron azabar Allah waɗancan a ra'ayi na sufa ne akwai wanda ya taɓa cin shi ba don lada yake sallah ba wani sufi ne ƙato na ce kamar ya ce shi don san annabi yake sallah kawai shi ba don lada ba ya san a bashi lada a ce ko ba za ka samu ba wa inna mali kulli mri'in ma nawa lam yanwi al-mathubata fa anna laha fa anna lahu an yajida bai nufi ba Allah ba zai bashi ba shi ana inda zanni abdi bi in kai zaton zai daka ka da kuwa za kai in kai zaton ya ma rahama sai ya ma rahama da izinin Allah an fahimci wannan ko to da haka wannan asali ne a aqida ta ahlus sunna wal jamaa cewa ana bauta ma Allah طلبا للثواب وخوفا من العقاب dan neman lada da tsoron azabar ubangiji subhanahu wataala shine yace ihdar iqab Allah warju thawabahu hatta takuna kaman lahu kaman lahu qalban kai zama kamar zuciya biyu gare ka zuciya mai kwadayin lada da zuciya mai tsoron azabar Allah amma al'imamun nawawi ya kawo cikin sharhin shi a sharhin musulun ƙarƙashin hadisin ina ga ibn mas'ud ne da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kar ɗayanku ya mutu face yana mai kyautata zato ga Allah sai imam nauyi wasu bayanai ƙarshe sai yake cewa malamai suka ce a lokacin da mutum yake raye yake ibada ya zama janibin tsoron shi ya fi girma akan janibi na kwaɗayin lada ya zama yana jiye makan shi tsoron fadawa cikin azaba fiye da yadda yake kwaɗayin samun lada da rahama ya ce amma lokacin da ciwo ya kama shi ko alamun mutuwa suka zo mushi ta wani lokacin kuma sai ya gallaba ya rinjayar da janibin rahama janibin kwaɗayi janibin wato tsira akan janubin tsoro shi saboda ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah nabi ya faɗa haka dab da wafatin shi da kwana biyu ko kwana uku hadisin na cikin musulmi na fata an gane wannan don haka wancan zance na sufaye mu ban musu kayan su can su suka sani ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira akan shi ga kuma abin da sunnoni na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi kira a kan shi buta ma Allah don a samu lada mutum ka kiyayi saɓon Allah don ka faɗa cikin wuta su sani bai ce ita kunnara walau bishiki walau bishiki tamra an gane ko hatta ta kuna kamar lahu قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان aqida ta ahlus sunna abin da ya shafi imani matsala ta imani matsala ce mai faɗi domin ahlus sunna sun saba da ɓangarorin ɓata da yawa akan masail wanda suke da alaka da imani sun saba da mu'tazila sun saba da khawarij sun saba da murji'a sun saba da qadariya sun saba da jabariya sun saba da ainihin wasu ɓangare na ainihin jahaniya ina fata an gani to don haka mu a gurinmu a sunna imanuna billahi baina talatati imaninmu da Allah yana tsakankanin abubuwa guda uku yana kai kawo tsakanin abu uku amalin aiki na gabbai kenan wa qaulin zance na harshe wa'tiqadi janani da kuma ƙuduri na zuciya in kai sallah za ta ƙara maka imani da izinin Allah azumi yana ƙara imani sadaka tana ƙara imani kau da ƙazanta ko cuta daga saman hanya yana ƙara imani aikin hajji tsawafi da sa'ayi tsayuwa arafa kwanan mina muzdalifa duka wannan kai kawon da kake zai ƙara maka imani takun da kake zuwa masallaci shi ma aiki ne na imani duk wani motsi da za ka yi cikin neman yardar Allah yana shiga cikin musamman imani haka duk wata magana da za ka faɗa wanda Allah ya yarda da ita ka faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yi tasbihi ka yi tahmidi ka yi tahlili ka yi haukala ka yi hasbala ka karanta alkur'ani mai girma ka yi istighfari duk salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan aiki ne na imani faɗin gaskiya umarni da kyakkyawa hani daga mummuna faɗawa mumini maganar da za ta faranta mushi rai duka wannan aiki ne na imani ƙuduri na zuciya tawakkali ƙuduri na zuciya dogaro da Allah imani da Allah yarda da Allah subhanahu wa ta'ala sakankancewa da natsuwa da gamsuwa da alkawarin Allah duka wannan imani an fahimci wannan ko? wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a kenan murji'awa suka ce al'imanu ƙaulun watikal su imani magana ce kawai da ƙuduri baya shiga cikin aiki wannan yasa suka ce imanin bai ƙaruwa ba ɗoruwa kowa matsayin shi guda imani suka ce har cikinsu akwai wanda suka ce ba riddama a musulunci ko me mutum zai yana nan a matsayin shi mumini kaga wannan batattu ne aka imani iya karuwa yana raguwa kamar da ya ce wa yazidu bi taqwa wa yanqusu bir rada imani yana karuwa da ayyukan takawa aiki na tsoron Allah wa yanqusu bir rada yana raguwa ya tauye saboda saban Allah ar-rada yani az-zunub aw al-ma'asi asalin ar-rada jam'in radi gurbataccen abu to kaga ai zunubi radi'i to yakan tauye da ainihin karuwa aikin sharri kaga wa yazidu bittaqwa a cikin karuwar imani ko to karancin takawa kuma na rage yana rage imani kamar yadda karuwa aikin zunubi na rage imani to raguwar aikin zunubi na ƙara imani wakilahuma fil qalbi ya'talizani dukkan su su biyun suna shiga cikin zuciya ƙaruwar ko raguwar na tasiri a cikin imanin da ke cikin zuciya an fahimci wannan ko i'talaja ya'talizu asalin ma'anar shi al-ittirab rawrawar abu abu ya dinga motsi haka to kage abin da yake motsi aka cika shi zai zauna dam an gane ko to daga imanin wani lokaci kaga zuciyar ta yi wani fayau haka babu imani wani lokaci ta cika wani lokaci ta ragu wani lokaci ta ƙaru shi yasa annabi ya ce al'imanu sa'atan fasa'a an gane wannan wannan kamar yadda muka ambata aqida ta ahlus sunna wal jama'a shine imani yana shiga cikin abu uku sai dai galibin wato abinda aka ruwaito daga magabata suna cewa al'imanu qaulun wa amal qaulun wa'amal qaulun wa'amal ba su cika kawo niyya ba su ce al'imanu qaulun wa'amal wasu kuma su ce qaulun wa'amalun wa niyya shine kamar da malam ya kawo guda uku ne amma babu cin karo a ciki domin magana kala biyu ce akwai maganar zuci akwai magana ta harshe an fahimta aiki kala biyu ne akwai aikin gabbai akwai aikin zuciya ka karkashin wannan da wanda suka ce amalun wa qaul da wanda suka ce qaulun wa amalun wa i'tiqad da abu ɗaya ne kenan qaulun bil lisan wa qaulun bil qalb huwa al i'tiqad da kenan an hade wa amalun bil qalb wa huwa al i'tiqad aidan wa amalun bil jawarih hiya al a'malu adh-dhahira kas salati wa ma shakalaha an fahimta wannan shine aqida ta ahlus sunnati wal jama'a مرجئة سكتي الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب وأخرج العمل من مسمى الإيمان كما ده مكي بيان har wasu daga cikinsu suna cewa la ya zurru ma'al imani ma'asiya kama la yanfa'u ma'al kufri da'a suka ce dai mutum yana da imani to duk zunubin da zai yi ba zai cutar da shi ba kamar yadda kafiri in dai bai yi imani da Allah ba kuma duk biyayya da zai yi a banza suka ce kafiri in yi sallah Allah bai karba ba haka shi ma musulmi in ya zagi Allah wal iyadu billah imanin shi bai samu matsala ba kaga wannan ai halakakku ne halakakku ne sun sanya abin da yake abu biyu a kofa daya ko ba za su shiga ba la yattasi'u sayfani fi ghimd takobi biyu ai ba za su haɗu a cikin kube ɗaya ba kowanne da nashi haka a'malul ahlul qibla daban a'malul kafara daban da haka mumini aikin shi yana cikin musamman iman saboda ne Allah ta'ala ya ambaci sallah da suna imani wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum wanda kuma kaga amal ce fi'il ce aiki ce amma Allah ya ce Allah bai kasance mai tozarta ladar sallah ko ba sai ya kira ta mai ya kira ta imani mafi girman hujja ga ahlus sunna akan cewa imani na shiga cikin waɗannan abubuwan guda uku maganar harshe da aikin zuci da aikin gabbai hadisin shu'ab شعب الإيمان سوى الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان النبي يقول إيمان ينادى رسع قدا سبعين دوانا أبو ما في قولول وما في جرما تكن رسا إيماني شين يفعل لا إله إلا الله mafi karanta daga cikin ayyukan imani kau da ƙazanta ko cuta daga saman hanya daga kaulu la ilaha illallah kaulun bilisan kau da cuta ko ƙazanta daga saman hanya kaga wannan amalun bil jawarih sai ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani kaso ne na imani kaga kunya a boye take a zuciya kake nan duka waɗannan sun shiga cikin musamman iman to daga murji'awa su suka faɗi waccan magana cewa imani baya shiga cikin aiki an jingina mawa abu hanifa rahimahullah cewa aiki baya shiga cikin musamman iman amma shi da farko ya yi hujja ne da faɗin Allah ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati sai ce wannan wawun din ta kasance wato taraba isti'nafi ne mumini imani daban aiki na kwarai daban amma zancen da ya tabbata kamar yadda da kanshi ya rubuta cikin wato alfiqhul akbar din shi ya sauka daga waccan aqida ya dawo kan aqidan mazan farko na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa ra'ayi na su al-imamu malik ra'ayi na dukkanin salaf cewa imani yana shiga cikin aiki an gane ko saboda akwai mutumin da zai aikata wani aiki ya zama sanadiyar karuwan imanin shi kamar yadda ya Allah ta'ala ya yabi mu'minai da cewa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan in aka karanta musu ayoyin Allah ayoyin na ƙara musu imani wannan takawar da za ta shiga ransu da tsoron Allah kaga aiki ne sai ya ƙara musu imani والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى kaga duka yana nuna imani yana iya samun promoting yana ƙaruwa daga matakin da yake kaɗan zuwa sama tunda ko yana ƙaruwa da abin da yake ƙaruwa zai iya raguwa abin da kai ya sa imaninka ya ƙaru in kai akasin shi zai sa imani ya ragu misali in kai gaskiya imaninka zai karu in kai ƙarya fa imani zai ragu idan ka wato ainihin kai rikon amana imaninka zai karu in ka saba alkawari ko ka ci amana imaninka sai ya ragu shi yasa cewa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada yana karuwa da takawa aikin alkhairi kuma yana raguwa da ainihin arrada tayyib har yanzu dai a karramiya sun ce imani al'iqraru bil lisan ne fakat suka ce kawai zuciya ba a bincika dai mutum ya zo ya kalmar shahada inda ya shi kenan kawai ba a bincike ta kenan a gurinsu ba munafukai kwata-kwata daga su a gurinsu munafukai ma mu'minuna ne kamilul iman kaga wannan shi ma akwai hadari ciki kamar yadda ibnu abil izz ya kawo cikin sharhin tahawiyya to shi kuma jaham ibnu safwan ra'sul jahamiyya shi cewa al-iman huwa al-ma'rifatu billahi faqad da ka san Allah ka zan mu'min ka san Allah ba bukatan kai sallah ko kai azumi an gane ko shi a gurin shi yana ganin cewa ai tunda ba wanda yake jahiltar Allah sai kafiri da haka duk wanda ya san Allah ya zama cikakken mu'min ai shedan ya san Allah ko da haka aiki ne da kuduri da kuma wato ainihin da niyya sai ce wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'tadilan to anan mu'tazila da khawarij sai suka dauki zahirin ai wato suka ce imani wani abu ne daskararre kamar yadda su ma murji'a suka ce murjiya suka ce imani wani abu ne daskararre baya daukan ragi baya daukan ƙari su kuma khawarij da mu'tazila suka ce eh imani wani abu ne daskararre kaga daskararren abu ai baya daukan taba'ud baya daukan wato bangarantuwa ko raguwa daka in zai shiga zai shiga duka ne in zai fita kuma zai fita duka ne kaga a gurin ahlus sunna mutumin da ya aikata wani aiki na saban Allah hakan zai sa imanin shi ya mi ya ragu ko? To su a gurin khawarij da mu'tazila imani kawai sashin shi haɗe yake da sashi in dai zai ragu to ma'ana ya fita duka da suka ce duk wanda ya aikata babban laifi in ji khawarij ya kafirta. Mu'tazilawa suka ce a'a ka kuce mai kafiri sai dai zai dawwama a jahannama. Sai ba ana ji ka ba a rabu da bukar ba an haifa hagu ba cinya ba kafar ba ya ko. To duk dai ana tare. su kuma ahlus sunna suka tsaya tsaka-tsaki ba su yi sakaci da wawanci irin na murji'awa ba da suka ce imanin baya raguwa baya karuwa kawai wani wata jauhara ce dunkulalliya daga a gurinsu da imanin annabawa da na fasikan bayi duk ɗaya ne wal iyadu billah su kuma khawarij da mu'tazila suka ce idan zai shiga yakan shiga duka in zai fita zai fita duka to amma kuma nusus na shari'a sun karyata wa'ancan bangarorin da waɗancan da suka zakalkale da wannan da suka yi sakaci dalili na tare da ahli sunna cewa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa sai dai dalilan da suka zo akan cewa imani yana ƙaruwa su suka fiye kamar da muka karanta wa'ancan ayoyi innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كذا زادتهم إيمانا da faɗin shi innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda alhuda a gurin imani ake nufi domin inda imani daban huda daban sai ya ce innahum fitiyatun ihtadaw bi rabbihim wa zidnahum huda amma sai ya ce mi amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sai ya nawwa'a dan imani shari'a ce shari'a imani ne haka fadin shi wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum huda ta cikin kafi ta fassara huda ta cikin muhammad cewa imani ne an gane wannan ku haka kenan imani yana yana karuwa cikin dalilan da ke nuna imani na raguwa hadisin abu sa'id al-khudri man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك عيش أضعف الإيمان تند أكا سامو أضعف الإيمان سي أن سامو أتم الإيمان تند أكا سامو أضعف الإيمان سي أن سامو أقوى الإيمان أغانيكو wanda ya kasa hana kyakkyawa mummuna da hannun shi ya kasa da harshen shi ƙarshe dai kin abin yayi a zuciya imanin shi bai kai wancan da ya tsaya tsayin daka sai da aka daina ba ko da za a ƙi shi ko da za a kyamace shi ko da za a mai sharri ko da za a ƙi fahimta shi shi dai yana kishin addini la ta'khudhuhu fillahi lawmatul lahi an fahimci wannan kenan imani yana ƙaruwa imani yana ainihin wato raguwa to kamar yadda muka ambata wannan mas'ala ta al-iman mas'ala ce mai faɗi ahlus sunna wal jama'a wato suna sabawa da bangarorin bata akan wannan cewa wakilahu ma fil qalbi ya'talijani al-i'tilaj shine kamar at-talaqum yatalaqaman ka talaqumul mawj to kamar yanda kumfa ke rimi cikin ruwa haka imani yake karuwa a zuci ko yake ragewa a cikin zuciya daga shi rabautacce imanin shi kullun cikin karuwa yake yayi sallah imanin shi ya karu yayi gaskiya imanin shi ya karu yayi azumi yayi sadaka duk yana kara mai imani tababbe imanin shi na raguwa ya ci amana imanin shi ya ragu ya karya imanin shi ya ragu ya ci haram imanin shi ya ragu wahalun majara to don haka babin imani sau da mahimmancin shi malamai sun yi rubutu a kai kamar ibn abi shaiba cikin wato ainihin sadar ya yi rubutu kan kitabul iman haka ibn wato abu yake da suna abu ubaid laqasim bin sallam shi ma ya rubuta littafin al-iman haka shaykhul islam ibn taymiya shi ma ya rubuta al-iman rahimahullah kafin shi ma su ibn manda sun yi rubutu akan al-iman wa idza khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan fastahi min nadhar al-ilahi wa qul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani shi kuma wajibcin muraqaba ka kula da ubangiji haƙƙin Allah ba a sakaci da shi kar ka manta da cewa Allah na tare da kai a duk inda kake da ilimin shi a duk inda kake da ganin shi da jin shi da ikon shi akan ka yace wa idza khalauta bi ribatin lokacin da ka wofinta ka kadaita ka tsuranta bi ribatin da wani zunubi da kake so ka aikata riba sabanin albirru ne ko albirru muka ce jima'ul khair duk abin da yake sunan shi alheri ya shiga cikin albir shi kuma arriba duk abin da yake saban Allah ne asalin riba yana daukan ma'anar shakku da kokonto to shi zunubi yanda shakka ke ma yawo a zuciya haka yake ma kaikayi a cikin ranka zai wuya mutum yana aikata zunubi kuma yana jin daɗin saban sai dai kawai shedan ya mantar da shi amma ko ba komai daga baya sai ya dinga ka to ne ma riba ta da nai ne riba ta da nai kaza kamar yanda abul fatih al-busti yace mustamra az-zulma law ansafta minni akilahu ko akiluhu duk wanda zai zai ci zai zalunci mustamra'an az-zulmi yake kuwa wanda zai yi zalunci ko ya saba ma Allah bayan da za a yi ji daɗi cikin nishaɗi da walwala ko kuɗi ne na haramu ba cin da za ka yi musu ba cikin natsuwa ba ba kamar dukiya ta halal ba to wa idza khalauta bi ribatin in ka wofinta da niyyar aikata wani saban Allah duk da riba yakan zo da ma'ana ta alfahsha na tsakanin namiji da mace kai da wata mace don saban Allah ko kuma riba zuciyarka take raya maka saba ma Allah fi zulmatin cikin duhu dan galibi wanda zai saba ma Allah boyewa yake kana nema ka saba ma Allah wan nafsu da'iyatun ila tughyan dama rai tana kira zuwa ga ketara haddin da Allah ya gindaya mata to in ka shiga duhu kana nema ka saba ma Allah fastahi min nazari ilahi ka ji kunyar ganin Allah Allah yana kallon ka ka ji kunya mana a me yasa ka boye baka san mutane su ganka ko kenan yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah Allah ya ce wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl da kake boye maganin mutane shi Allah zaka iya boye mushi shi yasa ai wannan baiwar Allah cikin wato hadisin salasatu nafar dinnan wanda ya nemi ya alfasha tana neman taimako ɗan uwanta ya hana ta ga kannanta ɗan uwanta ga shi talauci ya musu yawa ci shi ba zai yadda ya ba ta taimako ba sai in za ta ba shi kanta ƙarshe dai wahala ta sa har ta amince sai da suka kwanta ya rufe ko'ina ta ce mishi ya abdallah ittaqillah wala tafu fuddal khatama illa bi haqqi ka ji tsoron Allah su ruwayin ta ce kai man kakkamanta Allah na kallon in duk mutane kowa baya ganin mu shi Allah ba a boye mu shi ba lungun da zaka shiga ko sako ko wata ƙurya da zaka ce ka boye daga ganin Allah shi Allah kar yake kallon kowa yubsiru dabiba namlatin sauda'a fi lailatin dhalma'a wa hiya mashiya to fastahi min nazar al-ilah wa kullaha kace ma zuciyar taka innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani lalle wanda ya halicci duhu yana gani na Allah shi ya halicci duhu wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur yani wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur wanda ya halicci duhun nan yana gani na shi ba a ɓoye mishi a wannan matsayi na ne na muraƙaba kenan matsayi na muraƙaba wanda ke biyo bayan mushahada mushahada shine ka kawai ka kaddara kana ganin Allah da zuciyarka ma'ana duk da galibi sufaye suka fi wannan bayani martabatul mushahada sannan sai martaba ta muraƙaba saboda hadisin jibril da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene al-ihsan ya ce mi an ta'budallaha ka annaka tarahu duk da kama da wani batawa ne amma ka bautawa Allah kamar kana ganin shi ba ganin nashi ake ba su sufaye ka annaka din nan fassara ta suke da tabbas kana ganin shi matsiyata mun ce matsiyata muna nufin sufaye dabaka ta uku nan kun san sufaye dabaka uku ne dabaka ta farko ba sufaye ba ne kawai don su kakaba ma kansu mutanen kirki ka san mutumin banza kullum so yake jingina kanshi zuwa ga wani wani mutumin kirki ko mutum ya zo zai cuce ka sai ka ji ya ce ka san shekuwa ne eh to kanin baban wan makoci na ne ka ya zai jingina kanshi da wani bawan Allah haka yan shi'a duk a'imma din da suka ce nasu ne duk ƙarya ne bayan Allah ne an gane ko to haka sufaye sai suke jingina kansu zuwa ga su al-Hasan al-Basri su Abdullah ibn al-Mubarak su Fudail ibn Iyad waɗannan ana cewa sufaye ne amma ba sufanci irin na ɗariƙo ba ba su da wata ɗariƙa ba su da wata bidiya da suka ƙirƙiro zuhadu ake nufi kamar yadda ibn al-jawzi ya yi bayani cikin talbisu iblis wato masu gudun duniya ne da dagewa cikin bautar Allah an fahimta ko su sahal bin abdullahi tustari duk irin waɗannan akwai kuma sufaye waɗanda su sun ɗan matsa ma kansu sosai har suka ƙirƙiro wasu bidiyo'i ƙari akan abin da Allah ya shar'anta musu so na sai a ce sun yi saɓon Allah sun yi laifi amma ba irin sufaye ɗabaka ta uku ta su hallaju ba masu bidiyo'i waɗanda suke mukaffira bid'a ta wahdatul wujud bid'a ta al-hulul wal ittihad bid'a ta ganin wani akwai wani shehi mai suna kutubi mai gudanar da lamura ba abin da zai faru sai da sanin shi a duniya to kaga wannan amma Allah kishiya an kafurta an zan arna an gane wannan ai to don haka su a gurinsu suna ganin ai ana iya ganin Allah kiri da muzu kiri da muzu kala su wato ainihin abu yazid al-bastami yana mawa malaman musulunci izgili yana cewa akhadtum ilmakum mayyitan an mayyitin dan ruwa ilimin ku daga mushi daga matattu kuke yi ce haddathana fulan wa aina fulan ce mata ya mutu shekara ta kaza ba kullum muna wani ya rasu shekara ta kaza da kaza ba sai ce mu wa akhadna ilmana an alhayy alladhi la yamut suka ce su daga Allah kai tsaye suke dauko haddathani qalbi an rabbi haddathani qalbi arab shi mayan isnadi kenan ko shi kai tsaye daga ubangiji yake dauko sako daga wannan ai halaka ku ne to cewa fa wato an ta'budallaha ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah me ake nufi ka zage cikin domin in ka san kana ganin Allah ba zai yiwu kai abin da bai dace ba ko tunda shi din ka san ya fi karfin kowa yana da iko akan komai yanzu misali walillahi masalul a'la aljanu da annabi Sulaiman ya tasa su gaba suna aiki kaga ai ba wasa in suka waiga suka ganshi a tsaye aiki kawai suke aiki kawai ashe ya mutu ma ba su sani ba ya dogara sanda ya kabe to so tsoron shi da suke ji ba za su iya mai kallon kurilla ba aka ce sai da ya shekara a haka har sai da gara ta cinye kasar kasan sanda shi ya faɗi falamma kharra tabayyanat aljinn an law kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fil azabil muhin da sun san gaiba ai ba ta wannan wahalar ba daga da suka ga ya faɗi suka bar aikin duk suka waɗe suka yi tawaye dama ba dan Allah suke yi ba so dan haka idan baka ganin shi to fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka shine mataki na muraqaba ka kula da ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gare ka, inda ka san Allah yana ganin ka, to ba za ka yi abin da bai dace ba, in dai kana tare da murakaba ko da yaushe cikin ibadarka bayan da za a yi riya. Saboda me za ka ce bari ka idan mutane na ganin ka sai ka tuna to ai wanda ya halicci mutanen na gani na bari in yi dan shi in huta. Mutanen nan ba abin da za su iya bani wanda Allah bai bani ba. Ba abin da za su iya hana ni wanda Allah ya bani. innahu la mu'tiya lima mana Allah wala mani lima ata Allah abinda Allah ya bayar ba mai hanawa abinda Allah ya hana ba mai badawa yutil mulka man yasha wa yanzi'u al mulka mimman yasha tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir an fahimci wannan ko to sai yace fastahi min nazar al ilahi wa qul laha إن الذي خلق الظلام يران للي وند يهلت دهن سوف يناغنينا كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان ككسن سي طالب علم كن طالبا للعلم كزمن تو طالب علمي ينمن علمي نا حقيقة واعمل صالحا كما كي أيكي نقري fahuma ila subulil huda sababani domin waɗannan halayen guda biyu al'ilmu wal'amal al'amal salih kenan su ne sababi na kaiwa zuwa ga shari'a zuwa ga hanyoyin shari'a daga a'zamu abwabi sa'ada wa ajma'u turuqil khairi fi dunya wal akhirah an yajma'a al'abdu بين هذين الأصلين العظيمين السامين العلم النافع والعمل الصالح ilimi na kwarai da aiki a ilimi mai amfani da aiki na kwarai karka iktisar ta kaita da daya kace kai dalibi ne kawai ba ruwanka da aiki ko kace kai mai aiki ne kawai ba ruwanka da da ilimi domin duka wanda ya takaita da daya a ciki zai yi kama da firka daya daga cikin firkoki biyu na kafirai na ahlul kitab al-yahudu wan nasara Yahudawa ilimin kawai suka tasa gaba ba aiki nasara aikin suka tasa gaba babu ilimi an fahimta ko shine Allah ta'ala ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kullun roƙonka ihdinas siratal mustaqim a sallolinka na farilla da nafila duka cikin karatun fatiha kana roƙon Allah Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya ghairil maghdubi alaihim ba hanyar wanda kai fushi da su ba humul yahud wanda su sun rike ilimi kawai ba aiki wala dhalin ba hanyar batattu ba humun nasara alladhina ibtada'u fi dinillah wa abadu Allah an jahala suna bauta ma Allah ta'ala cikin jahilci ba bisa ga ilimi ba to don haka shi ilimi shike hukunta aiki na kwarai dan aiki ba zai zama na kwarai ba sai ka sanya aka yi ma aka samu aiki to shi kaga dan bid'a yafi kama da kirista shi aɗifa shi ce ke shar'anta mai abu ko yanzu kaga ko cikin salati Allahumma salli ala Muhammadin sai yaga Muhammadu tsura Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai ya ƙara a sallame salla a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka yace inna ba amma annabi salati ba a yi sha daya ɗayan da aka ce yayi a tahiyya yace ba wajibi bane ba zai yi ba ya kima annabi salati a inda aka sa shi amma da ya sallame maimakon yi abin da annabin ya koyar sai yi abin da shi ran shi yake so jahilci ne ya ja mishi dan in kana da ilimi zaka san cewa addinin musulunci ba abifa bane addinin musulunci ba ya kamata ka bane addinin musulunci biyayya ne me ma'anar al-islam al-istislam ni kauya sallamawa lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'a yana yi barna bari shine musulunci ba wai abin da kai kake ganin ya dace ba ba abin da kake tsammani ba sai abin da ya tabbata abin da ya tabbata to da ka zama mai ka zama ɗalibin ilimi mai neman ilimi na shari'a sannan mai aiki da ilimin shi laysa al-ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa'a abin da ya amfana shi yayi amfani shine ilimi ba wanda aka haddace ba ba wanda aka haddace ba so da yawa sun yi karatun sun haddace sun zama himarul mutun akwai himarul mutun da yawa ya zama jakin littattaf jakin ilimi baya aiki da shi amma in ka koya to ka yi aiki da shi yasa ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamanto malaman kirki masu aiki da ilimin su masu karantar da al'umma daki-daki kamar da ibn Abbasin ya fassara bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abin da kuke yi na karantar da littafin Allah wa bima kuntum tadrusuna kuma saboda abin da kuke tsatsowa kuke koyowa daga malamai in ka yi karatu kai aiki da shi idza ma lam yufidka alilmu khairan fa khairun minhu an law qad jahilta wa in alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta karatun ka ya jefa ka cikin azaba ai gwara ka kai karatun gwara ka kai karatun ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun daka in ka koya kai aiki da shi fahuma ila subulil huda sababani domin waɗannan abubuwan guda biyu su ne wato ainihin sababi na kaiwa zuwa ga hanyoyin shirya so na ga wannan zancen taurari can da yana da yawa an gane muna iya barin shi gobe sai mu ɗan bi shi koda sama sama ne ba lallai mu zurfafa bayani ba akai insha Allah muna iya barin shi zuwa gobe la tattabi ilmin nujumi fa innahu ka san shi malam komai sai da yi magana ka wancan ilimin taurari insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله